لا إله إلا هو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasin littafi a tajirin sari da hadisin jami'in sahih littafi da babban malami ahmad bin muhammad bin abdullatif a zabiri ya rubuta wanda aka yi hijira tana da shekara ɗari takwas da sha uku ya rasu ɗari takwas da gomiya zara da uku allah cikin shi da rahama littafi ne wanda aka yi iftisarin sahihul bukari saboda haka dukkanin hadisan da suke cikin wannan littafin hadisai ne waɗanda suke ingantattu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi wannan aikin ne don sauƙaƙa mana har da cewa da kuma bibiya kenan a sauƙaƙe ta yadda zai zamanto mai harda ya hardace mai koyon ibada zai koyi ibada a sauƙaƙe mai wara mafari na shiga suna ta manzon Allah sallallahu shi ma haka za mu tashi a hadisi na 448 hadisi na 448 yana karkashin tarjama babin qira'a fil fajr babin qira'a fil fajr babin da zai bayyana mana karatu na sallah asuba ne qira'a fil fajr karatu a sallah ta asuba ya yanayin karatun sallah asuba shin tsawaitawa ko kuma tsakaitawa ko kuma a'a zai zamanto kenan an yi shi wanda yake gajeren karatu a karatun da muka yi wancan safin malam ya kulla mana waɗansu babuba waɗanda a ƙarƙashinsu ya kawo hadisan da suke tabbatar da sifar karatun manzana sallallahu alaihi wasallam a sallah da yadda ya kawo mana annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga inda ya karanta daga sab'in ikhwan ya karanta daga awsatul mufassal ya karanta daga al-mufassal ya karanta daga sigar ya karanta daga awsat babul qira'a fil fajr ana bi hurairah radiyallahu anhu qala na'am ha babul qira'a fil 'isha عن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء فيه لركعتين في التين والزيتون daga barra Allah ƙarin ra'a gare shi ya ce manzala su kankana fi safari ya kasance na a halin tafiya fakara fil isha a sallar isha sai karanta fi da raka a kai a kai rako ibb a tilo sai su sura ta ce wa fi ruwaya ukura qara'a ma qara'a ya karanta qala yace wa ma sami'tu alan asana sautan minhu aw qira'atan ba saba bajin wani wanda ya fi shi dadin sauti ko kuma can karatu kamar karatu manzana sallallahu alaihi wasallam karatu a sallar lisha malamai suka ce tsakaitawa ake yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mu'az yake karanta suratul baqara ko kuma yake tsawaita karatu wanda wani bawan Allah ya bi shi sallah sai ji mu'az ya fara suratul baqara su kuma a wancan lokaci abin da suka koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafi rinjayen karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara sura da bahar koji har ƙarshe to shi ko bawan Allah ya gaji da aka fara bakara kenan ya san mu'azin zai ƙara ta duka gaba gida wannan yasa sai ya katse sallar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karantar da mu'azu sai shirye da su zuwa ga karanta awsatul mufassal kaga tsakatsakiya kenan tsakatsakiya cikin mufassal bai karantar da shi kenan wanda suke tsara ba sai karantar da shi ausas daga suke na irin su ala irin su sham irin su laili a halin tafi a nan karanta sai karanta sino wasu ya tuni an samu nan sarsa a halin bulagurin sallah a ya karanta farki da nasu kenan wannan yana nuna mana wani yanayi yakan iya sawa limami ya gajarta karatu iya daga fiqhul liman in an samu wani al'amari ya fito ko da yana da niyyar tsawaitawa sai ya tsawaita don manzana sallallahu alaihi wasallam yakan fara sallah da niyyar ya tsawaita sai ji kukan yaro sai kuma ya tsawaita sallallahu alaihi wasallam misali zaka ja limanci ko kuma ka zo jan limanci ta hada tsakanin azhar magariba da isha to kaga yanzu ne mutum ka ja dogon karatu tunda yanayi ne da ake bukatar gajartawa halin bulaguro kaga kasaru ma aka ce ayi to ne ka tsawaita karatu shi yasa na annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta sinu wasu amma tare da cewa surar da annabi sallallahu alaihi karanta tana daga waɗanda suke tsarul mufassal to kuma tare da haka bai hana ba kyautata karatu idan ko da an shiga wani yanayin da zaka gajarta karatu to kuma a tsaya a yi tartil shi ne abin da Allah ya umarni wa rasul qur'ana tartila shi yasa yace ma sami'tu ahlan ahsana sautan minhu aw qira'atan ban taba bajin wani wanda ya fi kyau sauti ko kuma karatu iya daga kuma abin da ake so a karatun Qur'ani kyauta ta sauki kamar yadda Magana sana sai ke laysa minna man lam yataghalla bil Qur'ani wanda bai zama to yana rera al-Qur'ani bai tare da shi ana son musamman kuma a cikin sallah don saboda tabbatar da kushuɗi da kuma nutsuwa ga waɗanda suke bin ka sallah to ana son mutum ya kyauta ta sautin shi wajen karatun Qur'ani sannan kuma wannan ba a kiran shi da sunan mutum ya yi riya إمام البخاري يوم يوم يقول أبا كتاب سورة الصلاة باب الجهر في العشاء شاكرا تصلى العشاء بيناتي dan da kaga yace qira'a bi sin wa zaitun inda asirce ne da ba zai yi ba karatun da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sai kuma a surat sin shine babu na asin wa zaitun sai kuma a tauhid ya mai mai tashi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil qur'an ma as-safara al kiram al barara wanda yake da kwarewa wajen karatun qur'ani yana da tare da zakatun Allah waɗanda suka kubuta su ashe kaga gwanin cewa a karatun Qur'ani kyautata sauki wajen karatun Qur'ani zai ƙara ma ƙaribi kolin matsayi a wurin Allah da za a ce wannan makarancin alƙur'ani ne yana da ƙwarin har da ta karatun Qur'ani amma ga wancan makaranci ne amma yana ta ƙoƙarin yadda zai yi ya kyautata sautin shi yana ta ƙoƙarin tasanni da ƙoƙarin bibiyar yadda zai kyautata kira'a to yanzu ya yi matsayi sama da wancan wanda shi bai damu da wannan ba kenan a makaranta ma mataki mataki ne almayu bil qur'ani ma safar fil kiramul ba wanda yake kwararre wajen karatun alqur'ani shi yasa kaga yake ma sami'tu alan ahsan sautan minhu aw qira'ata saboda haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya sa hale mushi alqur'ani a cikin zuciya shi wanda zabi ne na Allah Allah ya ce kuma awrasna alkitaba alladhi nasafaina min ibadina bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Allah ce ayoyi ne faro-faro a hili wanda mun tusa su a kirazan waɗanda muka ba ilimi kaga sai Allah ya kirayi mahaddata alqur'ani da cewa sai su dole ladina utul ilm zaka ga mutum zai sha wahala shekara da shekaru wajen tattara tilawa killace ta tabbatar da qur'ani a cikin kirjin shi wanda kuma kawai ya koyi tajwid tasbiq a ɗan lokaci ɗan watanni kuma sai kaga kawai ya gagar haka kayi mai wahala kaga tasbiki na karatun Qur'ani a ɗan watanni kawai za ka iya kyautar tajwid in ya so kuma sai ka saba ka hore harshen ka akai babu qira'a fil fajr sai kuma yanayin karatun sallah wa alaikum salam na to babu qira'a fil isha bis sajada karatun sallar isha bis sajada karanta suratul sajada a sallar isha kaga asali aka ce sallar isha kenan tsakaita karatu a ita amma manzo sallallahu alaihi wasallam wani yanayi ya kansawa inda ake tsawaitawa ya gajarta ko inda ake gajarta ya tsawaita kamar yadda a halin bulaguro karanta farki da nasi a sallah wacce take ta asuba ana bi wa rayuwar radiyallahu anhu qala sallaitu khalfa abi al-qasim sallallahu alaihi wasallam al-hasama فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فلا أزال أسجد بها حتى ألقى سيدنا أبو هريرة صليت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لا يصلى باب بايع القاسم عليه الصلاة والسلام الأتمة صلى العشاء فقرأ إذا السماء انشقت ذكرت سورة الانشقاق فسجد ولا أزال أسجد بها حتى ألقى بزن غشي با سودا هكا بزن غشي با duk lokacin da na karanta suratul inshiqaq sai na yi sujada har haduwa ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana matukar dai ina raye ba zan daina karanta suratul inshiqaq ba ba zan daina yin sujada ba matukar na karanta suratul inshiqaq wannan ya nuna mana sunnancin yin sujada a cikin suratul inshiqaq sai kuma kiran sallar isha da salatul atama kiran sallar isha da salatul atama da sai na abu huraira Allah kare da a gare shi kiraye ta da haka sai kuma halaccin karanta sura wacce a cikin ta da akwai sujada a sallah wasu malaman suna gama karuhi ne mutum ya zamanto ya karanta wannan saboda haka kenan halaccin karantawa har ma kaga a sallar asuba sallar juma'a ta asuba ta ranar juma'a kaga shi wannan sunna ne masu ya karanta suratul sajada suratul sajada ba surar da cikin ta da sujada ba a ainihin dai suratul sajada a ciki wannan imamu bukhari ya kashi a sujudul qur'an babu sajada idan sama'u shaqqat yin sujada in mutum ya karanta suratul inshiqaq sai kuma babu man qara sajada tusala fa yasjudu biha in a sallah ka karanta sujada za ka yi sujada sannan kuma kuskure ne misali mutum ya zo sai ya ketare ko kuma yi wannan kenan irin na garra misali wani sabbi huna hu wala kenan mutum sai ya abin yaki wannan ba daidai bane ba wa qala sallallahu alaihi wasallam yayi hani kenan akan wannan in mutum ya karanta to lalle kam ya kar yayi wannan sujada din shine abin da yake daidai yin sujada ma yakan sawa shedani ya zaman to ya gudu sai kuma babu jihar bil isha karatun sallar isha kenan a bayyana kenan na koda yana da arwala koda bai da arwala a sakauli rajihi in ya karanta sujada ya yi sujada ta babul jari babul jari da kiratu salatul fajr saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi karanta suratul tur kaga a lokacin annabi sallallahu alaihi sujada kowa ma ya sujada gabaki daya malamai suka ce kaga babu yadda za a ce gabaki daya a ce kowa a lokacin yana da arwalla عن ابي هريره رضي الله عنه قال في كل صلاه يقرأ فما أطمعنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أطمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير daga sai na abu wani ran Allah kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam fi kulli radiyallahu anhu qala fi kulli salatin yuqra'u yace a kowace sallah yuqra'u akan yin karatu inji sai na abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين منا لأن جم مسلم وما زام بين كرمه وما أخفى عنا أخفينا عنكم إن كما النبي صلى الله عليه وسلم أسرتي ثم ما زام مكرتم أسرتي وينتظر على أم القرآن أجزاء إذا كقارة وتسورة كفاتحة يا إكرمك وإن زدت فهو خير لك وإن لم تزد على أم القرآن أجزعت إذن ككرنت سورة الفاتحة سيكما بككاو سورة بسوطنة كتاي سوى ذكرنت سورة بيلا غرفتين بيلا أبين إن باكاش بابا مسلا سيدي لا دنسلا يا رب mutum ne ya zo sallah sai karanta suratul fatiha maimakon ya kawo sura kuma sai bai kawo sura ba yace so ajza'at wa yanzu ta fa huwa khairun lak saboda haka kuma inda ka kawo aya ɗaya ka sabke wannan sunanci na kawowa sura bayan suratul fatiha mala yace fa ma asma'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan gaba asma asma'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zai mana irabin fa ma asma'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'ana rasulullah أسمعنا رسول نعم نعم نعم جزاك الله خيرا يعني شنو ابن مالك يأتي للرفع والنسج والجر ناصلة تعرف جنا فإننا نلنا المنى نا سنة داجوا للرفض تزمن تو محل الرفع دمير متصل ومبني على السكون في محل الرفع دمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به دمير متصل مبني على السكون في محل الجر duka kenan hali uku tana zawa to kaga nan sai ta zo mahalli na na saba wanda mafi yawa mun yi jinta a mahalli na ne kenan ko dai na rafa ko kuma na abin nan asma'nakum asma'nakum kaga kamar can kenan wa ma akhfa anna akhfayna ankum abinda kuma ya koye mana mu ma sai mu koye ma'ana inda ya asarci wa lam tazid ala ummi alqur'ani ajza in kuma baka kara ba a fatiha yayi wa in zidda fa huwa khair in ka kara kuma wannan alkhairi ne mutumin da ya salla maimakon ya karanta suratul fatiha sai bai kawo suratul maimakon ya karanta sura bayan fatiha sai bai kawo sura bayan fatiha ba zai sujada mutumin da ya takaita a fatiha ba tare da tura ba ba zai sujada ba na na in yana sane na ma'ana inda gangam ne ya bari zai sujada na ba zai in kuma a mantuwa ne saboda ne da kuma bayyana kuwa sun shago ka sai ya bar sunani da ofishin ba zai ba sau da na na na na e to ai in ka je malikanci shi ne abin da ke na mara ne misali kaga ai akwai karatun ita karantar sura ko haka ne ko sannan kuma bayyana ko asircewa shi ma an kunna ko yanzu ai mahallin mine ne ai kaga bayyana wa za a bayyana ko sai kuma na eh eh na na gaskiya ne kenan in mutum bai kawo ba ma babu wata sujera da zai misali to yanzu kenan muna buƙatar ina inda aka samu faruwar rashin karantawa kuma a sallallahu alaihi wasallam bai sujera ba na to ai amma ya karanta sura yanzu shi wannan da ake zance kawai alhamdu kaɗai limamin ku na na na na shi a cikin an ce fatiha kaɗai karanta na mu'azu da wancan matashin to a wannan nam kenan sai zaman to sai ta kaita shi wancan matashi ko nam sai da aka sai lamtara sai ce da ka kenan ta kaita a kan sura kaza kaza kuma wannan kenan magana ta sai na abu rera rabbi na san kenan wannan asarin da muke kai shi kaga abu hurairah yana nuna cewa tunda kawai baro baro ce lam tazid ala ummil qur'an azza in ma ka kara maka alhamdu tayi to amma a wajen kenan tunda kaga ai su wajen maliki asirce ko bayyanawa gurin bayyana in ka asirce kana da sujjada gurin asirce ka bayyana kana da sujjada kenan in wannan nasu muka dauka to dole wanda bai karanta sura ba yana da kenan sai ya yi sujjada kai asircewa ma da bayyana ma ba karanta ba karanta wannan ba yana da sujada sai dai kuma kaga asircewa da bayyanawa a wajen su kenan amma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi ya kan bayyana kenan inda wajen asircewa ka bayyana ko wajen bayyana ka asircewa baka da wasu sujada da zaka ko kuma mutum ya takaita tunda manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ya karantar da wani yin sallah da fatiha kadai yin sallah da ummul qur'an kadai sai kuma sallah inda wani abu sai kuma mutum ya kara akai kenan ba sai yayi sujada ba babu tarif qira'atu salatul fajr bayyanawa da karatun sallah asuba zuciyar mun yi yanayin kenan karatun sallar asuba alkira'a fi salatin babu babun aljaru bi qira'ati salatul fajr bayyanawa a karatun sallar asuba an ibn abbas radiyallahu anhuma qala in talaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a cikin jama'a daga sahabbai amilina ila suqi ukkar suna masu nufa ta suƙin ukaf suƙin ukaf ɗaya ne daga kasuwanni wanda suke na larabawa kamar zilmajas kamar nijinna duka waɗannan kasuwanni ne na laraba wanda kasuwannin laraba sun kai daban-daban kamar goma sha hudu kamar yadda malaman sirar suka bayyana wasu ma suka yi kenan maganganu a kai sai dai kasuwannin laraba yanayin su yakan shan bamban da irin kasuwanni wanda suke namu tunda akan baje koli hatta da baje koli na fasaha a tsakankanin kenan za zo a yi abin da ya shafi gasa musabaka a bangaren abin da ya shafi waka fasaha ta tsaba ta gani wannan yayi kutuba wannan yayi agawa ne ne yayi fasaha da hikima a ciki duk suna iri-irin waɗannan ma a kasuwanni waɗanda suke nan wannan yana nuna hasara ta larabawa tun a zamanin jahiliya ta yadda suke da waɗansu kasuwanni da suke tattaruwa suna baje koli dukkanin waɗansu ababe na wanne ya sa ma manzala sarasar sai ki intihadin fursa in har za a zo a yi baje kolin fasaha da kaza to wace fasaha ta kai alkur'ani in za a tallata wata haja wace haja ta kai hajar littafin Allah wace haja ta kai musulunci kaga babu zancen a ce ga wani gurin da ba za a kai musulunci ba musulunci ba rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ko ina ma ka tallata addinin ka ka tallata hajarka في طائفة من أصحاب آمدين إلى سوق يكاد وقرهين بين الشياطين وبين قدر السماء an kanji an sha makashe tsakankanin shekaru da kuma zuwa sato labari na wahayi wa ursilat alaihim shurb an aika muku halaka waɗanda suke na wuta shurb shine harshe wanda yake na wuta kamar sauraro faraja at shayatin ila qawmihim malamai sun tattauna shin waɗannan harshe na wuta da ake jifa wanda ake cewa mashi sai bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma irin wannan abin aka samu faruwar shi katsewa na wani tauraro ko kuma wani harshe na wuta saboda haka suka ce a jiwon shedaru da wannan bayan an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma faruwar abin dama an san abin yakan faruwa hila bainana wa baina qabr saboda haka وقرنين بين الشياطين وبين قبر السماء a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi da jama'a na sahabbai wannan ya nuna yin tawaga ko ayari don zuwa a yi wa'azi a wani gari ko wani yanki saboda cikin tsara dandazon jama'a a tafi tare da jama'a da akwai wani istiqlasi ga su mutane to da ɗabi'a ɗan adam ce in ya ga taro to ya sake shi ɗabi'a ce ta ɗan adam yanzu maimakon ka je kai kaɗai in ka je da jama'a to kuna ma mutanen kwarjini kuma sannan kowa da tashi hikimar maimakon yanzu misali kai kaɗai ka je ƙauye ka samu mai gari ka ce zan yi wa'azi kaga in wasu suka yi rinjaye a kai to kawai ka shi zama ku a kore ka amma in kuka je da jama'a to yanzu kaga wani wani raha kuka da rakamna kaga wannan jama'a ta ka yanzu zama maka mana'a yanzu ne a ga kwarjinin wani ma yake ga a to ashe wannan ku ne kuka zo kai wani Allah babu babu da ba to kaga an kace kiyayya kenan to shi ne hikima in za a yi wa'azi da ake gayya to duk wanda ya fi aka tafi ko da ko shi ba malami ba ne kaga shi ma wanda suka shiryu zai zama ya samu wani kaso da gaske da an yi hadi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humr al a samu mutum irin shiriya ta safarkin ka kaga ya tattara ma garke na jajayen raƙuma to shine asalin yin gayya a sai ko wa'azin maguzawa ko kuma ya sunna da ake yi ko kuma a haɗu a yi wani wa'azi kamar wa'azin ƙasa misali ko kuma wa'azi na jiha misali ko kuma wa'azi na wani yanki to hikimar wannan na a tattarin za ka ga ya yi tasiri a kan nike in je in shi ne mazala sallallahu alaihi wasallam sai sai kenan fi ta'ifatu min ashabi shin wasu jama'a daga sahabban shi sallallahu alaihi wasallam amini da suna masu rufata ila suki hukkam zuwa ga kasuwa ta hukkam wa qad hila bayna shayatin wa bayna qabr as-sama' ba laifi bane ba dan an je kasuwannin ƙauye ko an je ƙauyuka sai aka je wa'azi amma ya aka ne ka yaushe ne ranar kasuwa saboda dan wasan maciji dan kaza dan sai da magani dan waye zai je kawai na su fika sai ka ga ɗan ƙauyuka duk sai su taru to kaga kuka zo kuka kawala su fi ranar kasuwa duk wasu ƴan ƙauyukan sun zo kaga dama ce yanzu maimakon ka je wacce rigar ka je wacce rigar duk rigagen gaba ɗaya an tafi sai aka zo mun tuɗe wajen kun sa na su fika sai ka ga an zo an yi taron dandazo duka wurin yanzu kaga maimakon a tarra wacce a tarra wacce duka mi an haɗu duk gabaki ɗaya an yi amfani kuma kun yaɗa kenan haja ɗinku sau da haka wannan ba laifi ba ne yaɗa musulunci yaɗa sunna yaɗa ɗabi'u na gari a kasuwanni faraja su shayatsai ne ila ƙaunihin a lokacin sai shaidanu suka koma zuwa ga ƙaunihin mutanen faƙaru ya suka ce malaku mi ya faru wani labari kuka zo faƙaru ya suka ce sai da baina na baina kabar samani lalle an sha makaci tsakankaninmu da sato labari na sama wa ursilat alaina shurubu kuma an dinga aiko mana da halasa na wuta قالوا ما هان بينكم وبين قبر السماء إلا شيء هذا lalle kam babu abin da ya sha makace tsakaninku da sato wannan sako da kuke zuwa kuna ji ba sai akwai wani al'amarin da ya faru ban kasa fasduribu masharikal ardi wa magharibaha ku yi bulaguro mawaɗan rana da mahudan rana fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa bain qabr as-samai ku je ku binciko ku dubo menene ya sha makace tsakankaninku da labari na sama ka ɗauki misalin wannan bulaguran da za su za su zagaye duniya ba neman kuɗi ba ba neman kaza ba kawai don saboda su je su jiyo hanya ta dakilewa gaskiya to in har mabannaci zai tashi ya bulaguro bulaguro na banza to ina ga kuma kai in har za a iya samun misali na sare taso daga ƙasar su daga yammacin duniya ya zo kawai don yawon shakatawa ko ya ɗau wata farnashi ko ya ɗau wani fasari to kai kuma me ya addinin musulunci ya ka zauna kawai guri ɗaya shi wancan me zai samu me ne shi shi ma ba kudi bane zai samu kawai wa yas'auna fil ardi fasada kawai da zo da ya barna ne kuma kai me ya da alkhairi ya kai kasa a gwiwa in har wanda yake fantararre karkatacce bai kasa a gwiwa ba yana ya da barna har ya tsuwa kai kuma sai ka zamanto ka ragwance kai da kake yada addini fadribu masharik al-ardi wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa bain qabr as-samaa ku je ku dubo mana menene abin da ya sha makace tsakaninku da wannan labari na sama fan sarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tihama sai suka juya waɗannan wanda tawajjahu suka fuskanto nahwa tihama wajejen tihama tihama kenan tihama wacce take ta hijaz kenan ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fuskanto wajen manzana sallallahu alaihi waɗanda kenan suka zo yankin hijaz su kuma ne suka jo su gun manzana sallallahu alaihi wasallam a lokacin robe na kala sai yanzu an fassama an bazu duniya wanda ya nuna ikon Allah yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya ta aljannu da kuma yanayin aljannu kaga yanzu kai tsaye kawai dan lokaci sai suka fassama suka barbazu duniya sai suka tun karo ila nabi sallallahu alaihi wasallam yana a wajen wata bishiya wacce take ta dabino ko kuma a wani kwazazzabe wanda yake kusa da maka amini ne ila suqi ukab a lokacin manzana sallallahu halin sun fuskanta zuwa kasuwar ukab wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ma sahabbai limanci sallah wacce take ta asuba falamma sami'u al-qur'ana lokacin da suka ji qur'ani istama'u lahu sai suka saurara fa qalu yaskati hadha wallahi alladhi hala bainakum wa bain qabr as-sama' suka ce wallahi wannan abin da ake karantawa shine bakon abin da ya faru a bayan ƙasa kuma shine musabbabin da ya tushe zuwa sato wannan jinkali ka ga fawa ta alqur'ani littafin da Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah girman qur'ani ne za a karanta ma dan adam kai sai kawai ya zaman to yayi tasiri a zuciyar dan adam qur'ani ne wanda zaka karanta ifrit ya girgiza ya zama to ya kada babu kamar Qur'ani da za a ce ma shedanu sun taru daga na har zuwa yamai ka dinga karanta ayatul kursi ga baki ɗaya makami ne na kabilai dukkan su gudu za su zuwa sai duk yawan su saboda haka suna jin wannan sai faqalu ta ce hadha wa ma alladhi hala bainakum wa bain qabr sama fa hunalika hina raja'u ila qawmihim daga nan kawai ba su iya mallakar kansu ba tasirin alqur'ani fa hunalika daga nan ne hina raja'u lokacin da suka dawo ila kawai zuwa ga mutanen su daga wannan wurin ba su wani jiya kawai sai suka karɓi musulunci ba a wuce tsammani malamai suka ce akan dukkanin tafirancin mutum waɗannan suna daga 'yan gaba ne gaba ne na fada iblis amma kuma ga suka karɓi musulunci kaga duk shi ɗancin mutum duk tantirancin mutum sai dai kawai tunatar da shi Allah wa zakkir bil qur'ani man yaqafu wa'id ka tunatar da bawa da alqur'ani wa in ahadin min al mushriki nastajawaka fajirwa ta sama'a kalamuna thumma ablighu ma'amala in mushriki yazo karanta min qur'ani karanta min zancen Allah imam zabi Allah ya ce da rahama ya ka kissa san muslim sal fudayl ibn iyad Allah ya ce da rahama bayan ya kwashe ya kai har shekara 40 yana fashi da makami ya je ya kama katanga haurawa wani gida kawai sai mai gidan yana karatun qur'ani yana cikin qiyamul layl sai karanta alam ya'ni lil ladina amanu an taqsha'a qulubuhum li dhikrillah lokaci bai baga mu'minai da zuciyarsu za ta karaya ta rusuna saboda karatun alkur'ani an bata Allah wa ma nazala min alhaq saboda abin da ake sabkarwa na alkur'ani wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa qala alaihim al-amr fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yana jin wannan kawai shikenan sai ce yanzu lokaci yayi lokaci yayi kawai sai zub da duka shikenan ya ya tsari a maka kawai gaba ki daya saboda me yake cewa je ka zuwa ga menene da Allah wancan gari kin balaguro na barin garin sako zuwa garin da yake na dinnan daga nan je tare a makka yayi alƙawarin duk ya zubda wannan abu to wannan shine qudayl bin iyad kaga ma dama ana musulunci dole za ka yi sajin ambaton su qudayl ya zama to daga cikin jagorori na zuhudu da wahala ka ga wani yake ya zama to kuma daga waɗanda suke a'lam bangaren ilimi da dage dage me ya wannan qur'ani kaga karatu wancan satin lokacin da Jubair bin Mut'im da yazo kaga ne sarro a nafsar sai yana karanta suratu tur a lokacin sun zo karfafan sa suna bada a nafsar sai da ya karanta am kulku min ghayrin am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardi bal la yuqinun kaga yace kana qalbi an yasira yace fa zalika hina sada'a al iman fi qalbi lokacin da imani ya ce ta zuciya tasirin karatun qur'ani tasirin karanta qur'ani to shi yasa duk wa'azin da zaka yi karka ɗauki tsari na kusan a kai yi amfani da ƙur'ani akwai tasiri ka gaya ma bayan Allah zan ci Allah subhanahu wa ta'ala istama'u faqalu kuma ba a hujja tsammani akan duk tantirancin mutum kawai kana karra shi Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ka karanta ne kawai ka fashe mishi baki wannan yana nuna mahimmancin tafsirin alqur'ani ya zama to ana ma al'umma tafsirin alqur'ani ana musu fashin bakin sakon Allah subhanahu wa ta'ala هذا والله الذي هال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمينا قرآنا عجبا من جون أبن كرن ساومي باء العجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ينا شريع سوازوا كفرك شريع سنسلموا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا كاغر غنم سنزو لنير سما إبليس أيكي سيسوك كوما كوما سنة أيكي أكيش سوان تروس دان تروس مسلمتي sai suka waye gari wannan kuma haka ne abin da yake faruwa a yau da gobe za ka ga mafi yawan mulhidai za a turo su mustashirkun da karshe mutum kawai sai karɓi musulunci sai ce shi da ya zo ma da niyyar musu addinin ka gani kuma gehe ɗaya sai zama so ya gane saboda da yawa su ya burin ake musu ana musu ba a ce musu musulunci kaza ne musulmi suna bauta ma rana da wata musulmi kaza su ce a yi ta musu ƙarya kawai da ya shiga cikin musulmi sai gashi abin ba haka ba shikenan kawai sai karɓi addinin musulunci يعني إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه كان تذكر مع نفسك قل أوحي إلي saboda haka wa inna ma uhe ilayhi qawlul jinn abinda aka mai wahayi wannan maganar da aljannu suka zama to sun faɗi kenan ita ce aka ma annabi sallallahu alaihi wahayi menene mahallin shahidi na ka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam karatun sallar asuba kaga a bayyane ke sa su wadancan shedanu sai suka ce kenan karatun sallah asuba a bayyane shine Abu Hurairah yace inda manzo Allah sallallahu alaihi bayyana mana yau bayyana inda ya kuma asarce shikenan zamu yi a asarce Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma qala qara annabi sallallahu alaihi fima umira adam sallallahu alaihi qara fima umira yayi karatu a bayyana inda aka umarce shi a bayyane wa sakata fima umira kuma yayi a asarce a inda aka umarce shi da asarce wa ma kana rabbuka nasiya yace ubangi bai zaman to ba wanda yake mai mantuwa yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asali kenan na koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi an sabkar mai da sallah yayi sallah ya koya ma sahabbai su sallah duk abin da kaga an ce ma ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai kenan kai shine ainihin sallah kaga wannan akwai murtani ga waɗanda ba su damu ba da bibiyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sunna ita take bayyana alqur'ani take bayyana abin da aka dunkule take kuma tsari akan waɗansu abubuwa wanda alqur'ani bai zo ba da su shi ma nan gurin kaga Abdullahi ibn Abbas sai bayyana cewa lalle an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana wani guri da kuma asarci a wani kaga yana daga hikimomi na Allah subhanahu wataala lokacin dare salloli na dare sai aka shar'anta bayyana da karatu saboda tasirin karanta alkur'ani da dare tasirin karanta alkur'ani da dare za ka ga karanta qur'ani a sallar dare yana da matsar tasiri kai har wajen ma riƙewa tilawa da kuma ƙara imani sama da ni da rana saboda lokacin duk zukata sun yi barci duk zukata sun yi barci mafi yawa duka mi an sassafke duka ba ba ba babu rezo wanda yake cewa abin nan duka ya yi sauki yawwa to kaga ba ba kwarantiya kaga duka saboda haka duk ba kwarantiya yanzu ku yan tsirarru ne kaga ai yi samun fawa amma kowa ya buɗe duka ana abin nan kaga abu aida amma ya zama to da dare kaga dama sai zaɓaɓɓu kawai sai ku na musamman to lokacin abin ya yi ba da fawa saboda haka kenan yana da tasiri shi yasa sallar magariba sallar lisha sallar asuba sai zama duk a bayyana ake saboda ya dinga isar ma mutane da saƙon lokacin an nufi kuma sai ka dinga jin zancen Allah suwa amma inda da rana za a ce za a bayyana har gowa da armaga ya ma ba za ka iya ba yanzu a masallacin kasuwa ana yi can gurin wane sai zama su ana karatun kuma ke yi wani abu yana kasuwa ke yi wani abu yana kasuwa sai kuma ya zama to kaji irin sallar magariba da sallar isha sai kuma ake karantawa daga mufassal wannan isar wannan kuma ausar shi ma kuma saboda ne akwai su waɗannan hikimomin waɗannan surorin da aka sa su a karatun bayyane saboda abin da suka kunsa na aƙida tauhidi gina tauhidi za ka ga duk zaɓuɓɓunan suna tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala alaƙanta bayi da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yasa kuma sai aka shar'anta bayyanawa a nan gurin to kai da kanka ma mukin da kake bi akwai wata hikimar cikin wannan to duk abin da kaga Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta akwai hikima karkashin wannan ta shari'i din sai dai mu mu gaza ganawa amma in ka bibiya za ka ga izinin layi da nan da akwai hikimomi a karkashin wannan sannan kuma su da kansu ma mu kaga ya yi sauki yanzu misali a dinga karanta musu kitabi kar ka zo a sallar magariba kai ta ɗauko dogaye yaushe za su iya ma mun ka ba su iya babbar da nasi da wannan suna cewa ijaja'a ka gani suna cewa ijaja'a suna cewa qur'an lahu kuma kai ka je can kana ɗauko a arab kana kutsa ba kana kana kutsa ya nisa ai ka ƙarasa su dawa ka ƙarasa su dawa amma da an zo falake da nasi idza jaa tabbat yada a kafirun duka wannan sai ka dinga ka kaga yanzu ma mun ka za ku koya duk irin saurin kwakwalwar mutum ne ka zo kake sarti falake da nasi ya saba dama limami yana yi to goban aka tura shi kawai shiga zai yi amma shi da ma ka saba can ka ɗauko yusi wata ran ka ɗauko ka za can ka shiga bai san ba inda ka shiga ka huta bai san ba ta ina ne ka huta to yake zai iya ai ba zai iya maka rafi to wannan duka yana daga hikima da aka sa saboda haka mu kuma dan gwanin ta sai mu yi ta kamtarwa kawai inda ta mana daɗi wa alaikum salam wani karanta zai iya sai kwarai kwa فضل حظا
لقد عرفت الجزائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهم فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حكيم في كل ركعة
kenan wannan aina makuli ne ko kuma sifa ce ta mazufi karata shira'atan hazan kaga zai zama to hazan sifa na mi kira'a kenan na abin nan dole zan kenan mafi cewa ba sai mutum ya kai wani gaba ba ko ya kai wani jeji zai yi tafsiri ko zai wa'azi ya ce zai wa'azi ko haka ne babban da zuwa ni wani aya sai dai kawai abin da ake kallo ba a san ka tsara abin da baka sani ba kar ka yi da awar tsara manin man tasha man tashabba'a bi ma lam yuta kalabisi taubai zuri wanda zai cika baki da abin da ba a bashi ba kamar mai sa tuwahi ne wanda suke na ƙarya kamar mai kenan da'awa ce ta ƙarya ko ba kyau abin da ka sani ka taƙaita abin da ka sani a nan kai ma malami ne a kan shi ka san tura kaza kaza an kaje inda wanda ba sani ba ai kai malami ne ka san kaza ai kai malami ne dama shi ne ai sakon sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka ga wani hadisi ɗaya ne gare shi wani tura kaza ya sani yanzu wannan bawan Allah da aka arma mushi matar aka ce akwai na mai Qur'ani da ka ga ga sura kaza da sura kaza da sura kaza ka ga amur wannan da aka nada shi shine limamin mutane shi gabaki da surori ne sai shin ma da annabta sai bar duniya sahabban da lokacin su harrace qur'ani a yan kadan wani kuma hadisi kaza ne sani mufsiruna ma a cikin sahabbai na manzo Allah sassa kaga su bakwai ne masu hadisi sama da duniya to kuma yanzu ka zo ka san arba'una ka san umda ka san riyadu ka san bulugu ai masha Allah wannan ai shehu kenan shehu kenan kuma ne ka killace sai so ake yi ka je lahira mala'ika dinga tubgarka sai ka je lahira a maka linzami da abin da jin baka sani ba sai aya ta sabta akan ka innal ladina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun abin da ka sani ne wanda baka sani baka karanta la'alla alayin ko kabar da warko zuwa karfi ba wanda yake da ilimin nasa kuma me kake jira ka ba su abin da ka sani shi kuma karatu ka karbo ne kai ma ka bada haka ka karbo kai ma ka bada kuma shi yana karuwa ai abun saka da gari ba aka yace yazid bi kasratil infaq minhu wa yanqus in bihi kaffan shadatta gari ke bara kana kara zai kawo in kuma zama to kana manya ba zai takaitu ba irin sai imam malik a karan nawa gare su amma duk sauran malaman ba san su ba aka san imam malik me yasa saboda yawan ɗaliban shi in ka zauna kana san kurutu kana kuma shi ilimi in ka tabtar uluma unsita hatta la tura bayra jahilin wa balidi ma in ka ɓoye ma za a waye gari ma mutane ta za su kawai wannan jahili ne a yomi amfa ka san karatun ka sani kuma baka sanar ba to me amfani ba ruwanka kuma da mutane a ku ji shi kamar mana kai zamana dai nan gurin ana nan kin ana nan ana haɗuwa ana saki za ka mance naka karatun na wayan nan saboda haka kawai ka yaɗa ne shine kawai amma a rike to yaushe jahili ya za a iya sani ya za a yi sani ko kuma kawai ka je ka yi karatu ka ajiye takarda kana kakkaɓe wata kura ai ka ce kai da Allah jahilai wannan jahilai kawai musamman ka'ida musamman na ji musu yawa a zai musu karanta ka'ida da'awa ba ka gani ana haka ana haka wallahi man ka karatu wani in ji ba akwai karatu man ka in ji ba akwai shi man ka a gani saboda haka kawai a isar aiki ne babu jami'i bai da sura sai ne fi raka'a sai kuma hada da kawai abin da ba a so karambani eh abin da ba a kokarin ba ka tsaya baki inda kai ka san muna da matsala eh ba akwai bakin gwargwado ina dan ustaz akwai bakin matsayi na bakin abin da na sani in tsaya bakin nan zan karantar in tsaya bakin gwargwadon wannan abin da muka sani ba zan kallafa ma ba kar ka zama mufti kowace fatawa a dauko kawai shi kenan ka bada ko abin da baka sani ba kawai shi kenan to wannan nan kuskure eh ka yarda da kai ɗalibi ne kana karɓa kana bada haka muke mu je mu karɓo kuma mu mu bada in baka yi ne a kure ka in baka karatu baka abin da kana koya kuma yin dalibai su kure ka kai ma ka ɗauko kai haka na ake sai ka ga abin shi kenan an tafi amma in ka ce baka yi kana nan kana nan ɗaliban za su gane su kai ka bango daga sun kai ka bango shi ko dalibi ya kai ka bango zai tsaya kenan ko to zai zai zai ka sai kare kuma shi kenan yi gaba babu jami'i bayanan sura sai na raka haka tsakanin surori guda biyu a raka wannan ya halitta kawo misali ka karanta farki da nasu raka a daya wal qira'a bil qawatim ko kuma karanta karshen surori misali kamar karanta farkon sura kenan saboda an ce dai daga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hadaina shi kenan daukan wata gaba ta abin kenan karanta qawatim kawo misali a ce karanta amana rasul zuwa karshe karanta kaza shi ma wannan ya halitta amma ne abin da yake ka fara daga farko wa bi sura qabla sura ko kuma ka karanta nasi kuma yake karanta ne bane wa bi sura qabla sura wa bi awwal sura kuma ya halitta ka karanta farkon sura ka shiga bakara daga farko zuwa aya goma ce zuwa aya kaza ce Allah ya halitta duka wannan fuskocin guda hudu kowanne ya halitta ka karanta sura suratul quraish kuma ka karanta suratul fil da koyin nan wani wasu suka je su ce kwanaki wani ya je limam yana yan izala nan sun bata qur'ani yan izala nan kana gani ka taɓa yi wannan karatun kai a karanta suratu a karanta suratu eh kuma a karanta abin nan eh, ka taɓa jin haka a karanta wadduha kuma a karanta suratul shams عن ابن مسعود رضي الله عنه انه جاء رجل فقال جاءه رجل فقال وانا متيازو فقال يتي من قرات المفصل الليله درنا لا قرات مفصل في ركعه المفصل هكا شيء يقول سوره شيء ابن لي قصا طوال المفصل ها حجرات ko kuma qaf kina amsa sabani ko qaf ko kuma hujurat kenan abin da ya kasu sura ce ce mace nan tsawalin mufassal saboda haka sai ce qaratul mufassal fi raka'a a raka a karanta ka ga wajen hizu shidda ko kuma hizu bakwai sau da aka yi ce karatun fasar kin raka a raka ana karanta mufassar baka ne ce haddar ka hadda shi'ar haka da sauri sauri ka koro kamar korarwa na waka haddar ka hadda shi'ar korarwa amma kamar korarwa waka go ma'ana ka koro kyautar da a raka a ɗaya ce a karanta su ko kaga sabai karatun su tartibi ne sai so a raka a ɗaya kai haka amma da gudu gudu ko yace laqad arabtu nazaira haqiqa na san tsare kun juna allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna wanda annabi sallallahu alaihi yake gwama tsakanin amma nan sa'anni juna wajen ma'ana ba wajen yawan ayoyi ba kamar wacce sun kumshi ma'ana ɗaya misali wanda ma'anarsu tana kamantacce ne a juna fa zakara 20 sura min al-mufassal sai ambata mai sura 20 daga mufassal sura sai ne fi kulli raka sura kowace yana karanta sura a kowace raka a kowace raka mazana ta san kenan ne yana karanta sura mana abdullahi ibn mas'ud sai ce mishi na san rakawoyi guda 20 daga cikin mufassal surori guda 20 daga cikin mufassal wanda nan tara sai yana hada tsakankanin su wanda yawanci sun kumshi ma'ana daya kamar misali ya karanta suratul layl kaga akwai rantsuwa ya karanta suratul duha sai ba mai kenan ko kuma ya karanta suratul a'la sai kuma ya karanta suratul layl kenan sau da haka sai hada tsakankanin sai ce kamar sura ashirin sura ashirin a raka'a nawa a raka'a tun da ya ce a kowace fi kulle raka'atin sura fi kulle raka'atin sura ta gani fi kulle kan nabi sai ya karo bayan fa zakara 20 sura min al-fasl sura sai fi kulle raka'a ko sura sai nufi kulle raka kenan sura nawa raka nawa raka goma raka goma wannan yana daga dalili kenan na Aisha ma za da rasula sai ramadan wala fi ghairi ala ihda akara raka ba'da al-wutr kaga tun da nan sai yana karanta sura 20 a raka'a goma tunda kowace raka zai karanta sura bibi waɗanda suke tsare kun juna saboda haka waɗanda suka takaita tahajjudinsu a raka'a goma kaga wannan yana da gani kenan ta kauya wannan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud Allah kare yarda a gare shi wannan ya nuna tsarin yadda ake karanta Al-Qur'ani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle wasu mutane za su zo yaqra'una Al-Qur'ana la yajuzu tarafiya suna karanta Qur'ani amma ba ma zai huce karantar musu ba na'am ha فذكر شيئا من السورتين في كل ركعة من ثاني أها ايه في كل ركعة فذكر ابن من المفصل سورتين سورة غدا alamun ga abin da ne wannan kan shi nan na tafsiri a zai ba sau da haka kenan sura biyu a kowace raka sai karanta sura biyu kaga raka'a goma sura ashirin daga waɗanda suke kuma mufassal daga wanda suke mufassal saboda haka kenan manzo sallallahu alaihi wasallam a tsarin karatu yana son ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan karatun shi tartibi da kuma kuskuren karanta alqur'ani da gaggawa shi yasa sai ce mushi haddan ka hadda shi saboda ai kaga cikin gaugawa babu tadabbur Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كذا أصل القرآن تدبر الآية أي فما فكرت هكا كوي يقول تاثير من ذاتا شا كوي هكا أتي وكذا مسمى صلى sannan kuma mahimmancin gama surori waɗanda ma'anarsu sun kumshi ma'ana sun kumshi sako ɗaya sun kumshi sako ɗaya sai kuma hallausa gehe bai kaga kenan ashe akwai bukatar tsari iya san ma'anonin alkur'ani tunda in ba ka san ma'anar ba ya za ka iya ganewa da wancan da wancan suna kamanceceniya da juna wajen ma'ana ka gani kai ne ka harrace qur'ani ka gillace shi a zuciyarka kuma baka san ba sakon da yake dauke da shi abin ai da akwai da akwai rauni sarai ma da wannan kuskure ne shi kuma wanda zaka ga muna karatu ba tare da mun bibi ba wannan ne shi abdullahi bin mas'ud sai ma wannan kace sannan kuma lalle abin da ake bukata karantar da mutum alqur'ani tare da bibiyar ka'ida ta karatun alqur'ani sannan bambancin karatun alqur'ani labudda a bambanta shi kenan da afiya wadda take ta larabawa wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi kitab fadail alqur'an babu ta'lil alqur'an sai kuma babu tartil fil qira'a nan ma ya maimaita shi sabon ya karamu fil ukuraye bi fatiha fil kitab mutum zai karanta ukuraye ne biyun karshe su kuma da alhamdu kadai amma wani lokacin kuma nan salam salam yana karanta sura kamar ya karanta aya 30 a raka'a rako'i biyu na farko 30 30 a biyu na karshe sai karanta kamar mai aya sha biyar biyar عن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي ركعتين أخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح daga abu kasa da ya ce annan da bai tsakani karo su zuwa a nan sarasa sallah zo ne na karanta fil ule ne bi ummil kitab da sura ta fatiha da surori guda biyu wanda yana daga kuskuren ma a karatun sallar azhur zaka ga mukan gajarta karatu wanda kuma sallar azhur raka'o'i biyu warkwanta tana daga wanda ake tsawaita karatu a su sannan kuma raka'o'i biyu na ƙarshe su ma kuma ya halitta ka kawo muku surori in ba ka kawo ba yayi amma ya halitta ka kawo muku surori to kaga ya kamata irin wannan koda wani lokacin ne ya zama to ana tsabbakawa ba wai ya zama kowane lokaci da gaugawa ba tunda akwai wanda zaka kawo sallar azhur din ba ta kaiwa muku goma yadda na kawo sai a gama sau da karatun ba bayyana ba yau lalle akwai bambanci tsakanin karatun bayyana da na asirce wajen rattana karatu kaga yanzu misali mutum zai karanta suratul ala a bayyana da kuma a asirce za ka ga na bayyana ya yi tsawo sama da na asirce saboda yanayin kaga haka ne yake badawa to duk da haka kenan ya kamata ya zama to a zuhur sai ya zama to kenan mutum ya tsawaita كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية يكن يردم آية ويطول في الركعة الأولى يكن قوي ركعة فرقه هكما لو سنة تقوي ركعة فرقه سوى كرأة سامو مكبوه kaga yanzu in raka a warko ta zaman to ta tsawaitu to duk mutane za su riki sallah amma ya zaman to kaga gauta ta to kaga yanzu zai zaman to an samu masu bukai da yawa مما لا يطول في ركعة الثانية شيء سامع المسكة في مستحب إن يكون ركعة الأولى أطول من الثانية ركعة توركو تزمتاهي ركعة تبيعي وهكذا في الأصل صلى العصر ما كنت وهكذا في الصبي هكذا صلى الصبا ما يكن قويتا كلا ركعة توركو أكن تبيعي يا ميمي سوانا أشتاب صفة الصلاة باب القراءة في الأصل سيقوم باب إذا سمع الإمام الآية إن لمن يجي يرجى مامو آية wannan ba komai bane ba dan liman ya bayyana a gurin asirciya sai kuma babu ya tsuri fi raka'ati ya tsawir fi raka'ati ula ana san liman ya tsawaita a raka'a wacce take ta farko irin waɗannan sifofin da za mu gani na sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar bigire na tsawaitawa ko takaitawa ko kaza duka suna dacewa da yanayin da mutane suke ciki don saboda samun musu nutsuwa da kuma samun musu kenan tafakkuri a cikin al'amari na Allah subhanahu wataala saboda haka kenan abin da yayi limami ya yi kokari ya bibiyi siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda wannan zai sa a samu cikakken lada kuma shine zai sa a samu kushi wallahi matsar za ka yi sallah ba siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to za ka ga sallah babu kushi ta tare da ita mutum zai yi sallar da kan ya shige ta da bayan ya shige ta babu wani bambanci zai shige sallah yana da fashin rai kuma ya huta tare da uzurin shi zai shiga sallah a wahale ya huta a wahale zai shiga sallah da mugun hali ya fita da mugun hali saboda sallah ba ta hana shi komi ba ko ba ta canza komi a rayuwar shi ba amma a ka'ida matuƙar za ka yi sallah da kushuɗi to ba za ka shiga sallah ba da wata damuwa ta tare da kai sai ka ga bi na ka samu hutu shi yasa da abubuwa sun tsananta ya dan fara sai ya bi al'um fari na jisara kuma sai aka shar'anta mana sallah a cikin dukkanin wasu halayen kumci da damuwa da muka samu kanmu mun samu matsala na fari mizami sallah aya ta faru mizami sallah girgizar kaza ne musiba ne kaza ne kaga duka mizami sallah ne zamu shagaltu akan wannan sannan kuma da kyautata sallah kuma ta nafila ba za ta yi tasiri ba in farilla ba ta yi kyau ba saboda Allah farilla ya hisu to duk lokacin da kuma al'umma ta watsar da sallah ba ta damu ba da sallah to alamomi ne kuma na ƙarshen duniya shine fa kharafa min zalim kharqun adau salata wa tabu shawat fa sawfa yalqawna hayya kaga yanzu yau misali mutane ba su damu da wani limami suke bi ba ya yanayin sallar da ake ba damu ba wanda a da ba kowa bane ba zai bi kowane limami sallah kowa ya san da wannan ka cire ba sai ana sunna ba ko kaza kowa ya san da a da ba kowane limami bane ba kuma ka san da akwai masallatan da an tsige limamai da yawa an tsige limamai da yawa da an zo limami aka ga yayi wani kuskure kawai mamu sai su mishi tawaye sai an tsige wannan limami amma yanzu kana ji ana tsige limami daga raje duk an kai kawai sha ai ko ba da bai mu sallah ko ko wani limami ko ma yake sallah kawai ji ai kawai haka to kaga wannan duka iya da gara rashin muhimmancarwa inda ko akan duniya muke to ba za mu taɓa yarda ba wani ya dinga tsakure mana kuɗin mu باب الجهر الإمام بالتأمين فيكم بينا والإمام آمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن إلا من يأتي آمن كتي آمن فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ce amin in shi suka yi muwafaka da amin cikin mala'iku za a gawar sami abin da ya gabata na zunuban shi imamu rijuwai ya ce wannan bai lazumta cewa sai lima imamu ya faɗi ne kawai za ka faɗi a saboda wancan kenan sai da abu hurairah radiyallahu ta'ala da wanda ya rawaito hadisin sai ce kenan yakan faɗin amin tare da liman kaga rayuwar hadisi shine yake sanin abin da ya rawaito saboda haka a nan gurin da liman ya yi da karatu ghairul maghdubi alaihim wala dhalin kafin ya ce amin din za ku yi tare da ya yi da fatiha karshen fatiha to yanzu tare ne za ku yi amin ba sai liman ya ce amin ba sannan ku ce amin a gaba ɗaya ne za a haɗu a yi amin ɗin tare tare ake son ku kai da liman amma ba he liman ya ida ba kuma sai zama ma'ana ammana in shara'atul ta'amin ba wai ammana kenan ba arin fara ba mun min auri amin ba da zaran ya ida kira'a to kawai lokacin kuma sai ku yi amin tare da kai da limami gaba ki da sahabbai na wazara sun sanar kuma da an yi kasance masallaci ya ɗauki gumji akan wannan saboda amin tana daga abin da yahuda suke mana bukulu da bakin ciki a kai wanzu ala sarar sai yake yahuda ba su zama suna muku bakin ciki ba irin bakin cikin da suke muku wajen cewa amin suna bakin cikin ta amini saboda wannan sauki sai duka ɗauka ɗin wannan a iya abin nan ma'ana ya allah amsa mana abin da muka iya mai to sun yi jin kusun wannan saboda ai kaga an roƙi ubangiji subhanahu wata'ala shari'a ya tabbatar da mu akan shari'a kuma gaba ɗaya sai aka haɗu da sauƙi ne kuma an tare da mala'iku aka ce amin ma'ana Allah ka shirya ka ka amsa wannan addu'a din ka raba hanyar mu da hanyar yahudu ka raba hanyar mu da hanyar kiristoci sai aka ce amin ka gani su ka su da kansu kahure sun san mahallai na karɓar addu'a wanda Allah subhanahu wataala yake yake amsa ma bayi addu'a su ma tsoron ne shi yasa yanzu ko kahuri ne kake ma bakal addu'a ko kawuri ne kake ma bukata sai ya karan ka in dai abin nan ya zai dan me zaka mai abin nan ka dinga saboda ya san cewa a da wannan da kake mishi tana tana da tasiri a da wannan da kake mai tana da tasiri na'am na'am na'am eh shi ba shi ba ne saboda ya bibiyi ruwayoyin gaba ke daya a ya bibiyi ruwayoyin gaba daya ga sai na abu hurera ne eh da gaske a wane ne a ka shi da zaki ai ba sa shi lissafi shi ba sa shi lissafi sai da shi kawai ragab da shi shi ragab da shi shi ba sai da shi ba malami bane ba matar shi mata yake karatu babu fadl tami wa an radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalat al malaikatu amin فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه فضل التأمين فضل cewa amin irin wannan zaka ga yawancewa an so lokacin da kamar saboda yadda mutane ba su damu da lamarin kula da sallah ba akwai wanda yake ji an ce amin din sai kaga kawai ya ja bace shi waye ce amin din wani girman kai kamar dai kawai ne shi ba ai masa sai abin ya baka mamaki shi da zarar inda ka shigo sallah duk wani girman kai hawa yake zancen ma ka ce kai da wani ba ɗaya bane ko ba daidai bane ballantana kuma duk abubuwa akwai dalilai da suke jawo wajen ka ga irin su wani mutum ya ɗauko ta kai shi ya kawo kenan kun ka zamai mu masu tsafta ga nan sirisira in wani ya ajiye kafa ka kalli kawai shi ka ce kirci gari shi kar ya goga ma mace ruwa shine fa ba ana bai ruwa wai na yi wannan wai aka ce mai ya samu bai rashin lafiya ko infection ne ko na wai ke cewa wai ka sa a masallaci ma na ɗauka infection to kawai ga sai mu zai kawo tafin shi yanzu yi tafin nan so yanzu shi kaɗai zai abin nan duk in kara ba kai ma dai kara ɗaya ɗari saboda yana ga nashi ɗai nashi ne kawai zai yanzu ana zancen ya matso a haɗe sahu shi kuma ya riga shi wanda tafin shi to wai shi ba zai na ba sai dai dinga ƙoƙarin kukuzo ma'ana yanzu ne a saba ka'idar ta shari'a saboda girman kai shi shi a biyan shi shi addini shi ne komi da ka san shi da tsarin shi wani a ce ma a daidai ka sauru ka dinga wani loke kawai ka ka dinga kaza wannan abin ba musulunci ba da an juyo haka ka'idar liman ma ya dinga bi sauru sauru ne da tsarin gyara ka wannan wannan ko kawai wannan lima wacce haka ka'ida ne wannan a wannan matso ko kai za ka dinga matso muna da kana daidaita a nan sarar ta daidaita ka ka gani a daidaita ka wani wannan a haɗa wannan ka gani a ga yadda ake ga yadda ake amma kuma sai an yi haƙuri a yi akwai mara ala lafafi a dole ya ɗauki haƙuri a kan wannan tun da ka juyo ma wani kana a daidaita ka wasa sai wani ɗan tsoki kawai ya wani ɗan harafe ka duka wannan kaga duka abubuwa ne na girman kai duka ka'ida masallaci da an shigo yadda aka shar'anta wannan abu mutum dai to komi kawai barin shi ake gaba ɗaya kawai sallama ake tsarin da musulunci ya bada duka sako-sako ne da addini ya jaza mana haka eh shi kuma dama ai gidan aljanna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada aljanna dama ba mai girman kai la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min al-kibr kere da ƙwayar zarra na girman kai mai shi wani shiga ba ta ibtida ko kuma ya zama to abin nan to kaga akwai haɗari to yace zaka zo masallaci gaban Allah subhanahu kai da inda yi ko ina daraja yayi ko ina kima da turmu shi a gaban Allah subhanahu wataala duka wannan rauni ne na abin nan mu Allah ya sa mu gane mu aikata abu daidai da yanda wannan ya nuna fadalan amin cewa yin amin tana sawa a gafarta ma mutum zunubi shi amma nan ana nufin sakai saboda kaga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sallah ta farilla zuwa sallah ta farilla mukaffiratun lima bainahum idan sunbatil kaba'ir to kaga ba ma amin ba ita kanta sallah farilla ba ta kankarewa kaba'ir dole sai da sai da tuba sai da tuba sagair take kankarewa amma kaba'irul dhunub dole kenan sai mutum ya tuba baban idza raka'a duna safi hukuncin mutumin da ya rukuku kan ya ƙara sassan misali da sahuna sai yi mai da shuru sai kaga cewa in ka ce sai ka yi tattaki ka ƙara kuna to ba zai taso yanzu ka yi rukuku ka ta da kuma ka tabbatar da ka samu raka a awwal wani kuma sai ka yi tattaki ka zo ka haɗe da shi ba to menene hukuncin yin haka wanda ya haka kuma yaya sallar shi take وعن ابي بكر رضي الله عنه انه سعى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع يا زبر على سرسا عالما كينا ركوع فركع قبل ان يصل الى الصف sai ruku'u kafin ya je sahu dan kan raka ta kuce ne fa zakar zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai an bada maki fa qal sai maki ce zalika Allah fansar wala ta'ud Allah ƙara maka kwadayin alkhairi saboda ai kaga kwadan ya samu wannan raka din ta jam sai to Allah ya ƙara maka ne ka karanta wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba ce ba wannan jahilci ne wannan kaza ne wannan kaza ne sai zalika la tashfa Allah kara maka kwadai bare ga ta shi kuma cikin rukun ya sanya eh sallar shi ta yi saboda yayi wani aiki wanda aikin ba mai yawa bane ba ya sallar ta yi sai dai ya kuskure ya aikata makaru ya sallar ta yi sallar ba ta bashi ba sai dai ya aikata abin da yake makaru zaraka Allah ya rizana Allah kara wala sa'ud wala sa'ud kakka koma aikata yin hakan kenan kakka koma aikata yin haka saboda haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai mushi addu'a akan wancan abin da yayi na hammi da kuma kwadayi akan abin da yake alkhairi sai kuma Allah sallallahu alaihi hane shi kenan aiwatar da irin wannan sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi da sake ba kaga kenan wannan ya nuna in mutum yayi yayi amma yin haka nan kuskure ne kaga saba ma karanta wa manzara sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce idan ataytum as-salata fa alaykum as-sakina in za ku je sallah ku tafi tare da nutsuwa idan ataytum as-salata fa la ta'tuha wa antum tas'auna in za ku je sallah kan ku tafi da sauri sauri a wa alaykum as-sakina fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atu fa kin abin da ka samu kau ka sallata abin da ya kubce ma shikenan sai ka ciko shikenan to kaga wannan shine ka'ida dan dan ka zo ka da harguwa da kaza wannan ba yarda ba sai ka ce dai sallah yin tasiri fa firu ila ma eh kaga kamar dai zuwa masallacin dan tasiri abin da ake so ko an saka zo ka me matsala haka ji arwalaka ta warware babu itmanin takbiru kursi ruku har ma lokacin insha Allah sai mu tsaya kenan a nan abinda muka wasu ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala tsara mu ananan da sakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana Allah sa dai ana kokarin har da cewa tun da sun ga sahiya ta tafi har an kai ɗari hudu da wajen arba'in da wani abu da ta yi kokari a dinga har da cewa alkai ne in mutum kokari yayi wannan insha Allah Allah subhanahu wataala mana muwafaqa Allah subhanahu wataala ya dace da mu zuwa ga abin da yake cewa da shi dan uwan musulmi a kowane haske a duniya musamman a Falastin ubangiji subhanahu wataala ya kare rayuwar Allah subhanahu wataala ya tabbatar da taimakon shi da agajin shi a garin shi ya rabbal alamin Allah kare jinin ya kare mutuncin ubangiji subhanahu wataala kawo karshen daula ta zalunci sai hudu Allah subhanahu wa ta'ala yi intiqami a gare su ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ya sai nuna mana abin mamaki mulkin shi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ta miki addinin musulunci da musulmi a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala zamanar da kasashen mu lafiya ya ba mu aminci da zaman lafiya wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ba su lafiya wanda suka riga mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wanda suke halin damuwa Allah ya yi ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك